بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل لا ومن يدلل فلا هادي لا وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك لا وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد السلام عليكم ورحمة الله وبركاته سافير آه ليتنين ودايتي سافير تقوس قوة رمضان shekara ta 1445 bayan hijirar manzon Allah sallallahu ta'ala alaihi wa ala alihi wa sallama wanda kuma ya dace da lissafin 18 ga watan Maris a shekarar miladiya ta 2024 wannan shine darasi na wato 18 cikin jerin darussa na majalisar Ramadana na shekara ta 1445 daga masallacin Darul Hadith Salafiya dake Zaria a Nigeria makarantar Mal Albani Zaria Allah ubangiji ya gafarta masa muna waɗannan darussa daga littafin wato akhta'un wa mafahimu yajibu an tusaha fi shahri ramadan na malam Abu Ammar ba Musa Allah ya saka mishi alkhairi zamu tashi kai tsaye akan mas'ala ta 24 ita ce malam yace hal yajuzu la itikafu fi ghairi al masajid al thalatha wa kayfa yuwajjahu hadithu la itikafa illa fil masajid al thalatha mas'ala daga cikin masail waɗanda suka taso a zamanin nan ita ce matsalar shin ya halasta a itikafi a wani masallaci wanda ba makka ba wato masallacin haramin makka da haramin madina na manzo Allah sallallahu alaihi wasallama da masallacin baitul maqdis shin mutum zai yin itikafi a wani masallaci wanda ba wannan ba masallacin garinsu ko anguwarsu ko masallacin juma'an yankinsu ko makamancin haka kuma ina ta ya za a fassara wannan hadisi domin hadisi dai tabbataccen hadisi ne la'atikafa illa fil masajid thalasa ba a itikafi sai a masallatai guda uku to ya za a yi da fasarar shi idan an ce ya halasta a waɗannan wuraren da ba nan ba malam yace aljawabu wa min Allah yastamidu al-awna was-sawab yace hunaka ishkalun inda al-ba'd an samu mushkila an samu sarƙaƙiya game da wasu da suka ɗauki hadisin fi hadisi huzaifata radiyallahu anhu anna nabiy sallallahu alaihi wasallam qala la atikafa illa fil masajid thalasa ba a itikafi sai a masallatai uku sahihun wannan hadisi ne sahihi rawahu sa'id ibn mansur wa tahawi wal baihaqi al-imam sa'id ibn mansur ya ruwaito shi kamar da ga ibn hazm ya kawo a cikin muhalla hakanan al-imam abu ja'far al-tahawi a cikin sharh mushkil al-athar ya kawo shi ya tattauna akan sa hakanan al-imam abubakar al-baihaqi a cikin as-sunan kubra shi ma ya yi magana akan sa ya kawo shi ya tabbatar da shi haka nan al albani muhammad nasiru din ya inganta shi a lamba hadisi na 2786 Allah ya gafarta musu gaba kida wannan hadisi a wajahal jumhuru haditha la atikafa illa fi hadhihi almasajid thalas daukacin malamai sai suka fuskantar da wannan hadisi na la atikafa illa fil masajid thalasa suka fuskantar da shi qalu ai suka ce la itikafa kamila itikafi bai zama cikakke illa fil masajid salasa sai in an shiga an yi shade daga cikin masallaci guda uku nan lakin yasuhu la itikafu fi baqiyatil masajid suka ce amma za a iya yi a wasu masallatai li qaulihi ta'ala saboda fadin ma'aiki sallallahu fadan manzo fadan Allah ubangiji wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid kar ku dinga Uh, runguman matanku alhalin kuna itikafi a cikin masallaci a cikin masallatai fal alif wallamu fi kalimatil masajid tufidu listighraq wal umum da aka ce al masajid to wannan tana daukan dukkanin masallatai gabaki daya duk inda aka gina aka kira da suna masallaci to ya shiga ciki wannan ita ce ita ce shine mazhabin al imam al bukhari Imam Bukhari a cikin Sahih Bukhari abin da ya karkaba gari shi kenan babu litikafi fil masajidi kulliha ce babin itikafi a dukkanin masallatai shine ya kawo kuma daga Aisha radiyallahu anha abin sa nake ambatan mana wannan shine saboda na san galibin ma'anar abin da yasa nake ambatan mana wannan tun farko jama'a na san galibin mu ba ma san wannan fatawa kuma ko an gama karantawa na san wasu ba sa shirye da su yadda to amma ka san ba fatawa ce ta yau ba kar kuma ka ce wai za ka yi jura ka ce wanda suka yi kuskure ne ko bid'a ne ko bata ne kamar yadda faɗa ta nan in ka gamsu da wani abu wanda ba shi ne aka faɗa a nan ba kana da yancin ka gamsu da shi inda akan ilimi ka gamsu da shi amma fa bai halasta maka ka ci zarafin wani wanda bai gamsu ba musamman mutane ne waɗanda waɗanda ka bi fatawarsu ba su kai waɗannan daraja ba a yi addini na farko kenan na biyu matsala ce wadda ta zo tun a cikin zamanin sahabbai aka samu bambancin ra'ayi kaji fatawar imamul bukhari ita ce irin fatawar aisha cewa ana iya yin itikafi a duk wurin da aka ware shi aka gina shi ya amsa sunan masallaci a al'adance idan juma'a za ta gitta itikafin to shine aka sa sharaɗin sai dai ka je masallacin da ake juma'a saboda cikin sharɗin itikafi akwai hana fita zuwa wani waje kako idan baka idan kana yi a inda ba a juma'a zaka tarsa su zuwa ga ka fita ka je juma'a shine kawo sharɗin ina fata mun gane wannan shine na farko wasu malamai sai suka ce to tun daga nan a sa shi ya zama sharaɗi kawai sai masallacin juma'a sharaɗi sai masallacin juma'a a shekul albani da ya zo a cikin littafin shi na na azumi ne ko tamamul minna wanda gaskiya littafin shi ne ko a wurare daban-daban ya faɗi magana bayan da ya gama kawo wannan magana sai ya ce sannan kuma sai na zo na ga hadisin huzaifa wanda ya zo da cewa ga iya inda za a yi ya ce to da haka ni ina ganin a taƙaitu akan wannan hadisin shi ya fi wanda ko wannan taujihi ne wanda yake zahirin shi mai kyau to amma kullum ka'idar da ake kalla ita ce ana kallon yaya salaf suka mu'amalanci hadisan ya suka mu'amalance su wannan ita ce abin da muke ce muna bi na ka'idar salafiyya mazhabin salafiyya shine baka takaituwa da fahimtar nassi kai fahimtarka sai ka jingina da fahimtar magabata to kuma Shekul Albani ya samu wasu magabata da suke da wannan fahimtar shine shi kanshi Huzaifa da Aba ya samu wannan magabatan to kaga ba za ka zarge shi ba ko ka ci abin da ya faɗa shirme ne amma ko ita ma maganganun da wasu suka fara suma ba za ka yafe su ba saboda idan ka kai mujtahidi wanda kai ma za ka iya gwagwarmaya cikin nasoshi kana da yancin kai wannan gwagwarmayar idan baka kai ba to sai dole sai takalidanci to takalidanci ko baka lazumtawa ne takalidanci da naka baka lazumtawa kowa saboda haka in ka zaɓi na Shekul Albani kai ta kaidanci ne da wani mutaakhiri idan ka dauki na jamhur kai ta kaidanci ne da wasu tun cikin sahabbai shi ma yana da magabaci a cikin sahabbai amma waɗanda suka yi suka bada waccan fasarar sun fi nashi yawa ina fata mana fahimtar taujihin so da kar wani ya ce a mu ba za mu bari ayi ba to wannan kuma yana ka san wannan addini baka san babu wani shi ma Huzaifan bai ce ba zai yarda ayi ba ya dai ce ga ra'ayin shi ce da na ji sanda za ka je da na ce maka karkaji ya ce mai ibn mas'udin ibn mas'udin ya ce me yasa ya ce saboda ga abin da annabi ya ce duk da aka ibn mas'udin bai gasgata haka karatun yake bai ce la'allan nasa hafizu wa nasita sauran malamai cikin sahabbai da suke yin itikafi kuma suke ba da fatawa a yi abba masallatai uku ɗin nan ba ta yiwu sun haddace abin da kai kamanta ne har bayan faɗa mai hadisin bai karanta hadisin ba amma yana ganin taujihin da zai bashi ba irin na shi Huzaifa bane kuma daga nan ba su musu da jayayya da junansu ba sai kowa ya rike fatawar shi Allah sa muna gane da suke mu'amalanta daga nan su ba su musu ba ba su gaba da jidali misali da sai Huzaifa ya tuhumi ibn Mas'ud ya ce to kai batacce ne kai ya ina gaya maka hadisi kana cewa ba za ka ba ba kuma shi ya tuhume shi to kai kuma dan zahiriya ne kai ana ce maka ga yadda salaf suka kana cewa kai kai kai ga yadda zaka yi duk ba su majunan su wannan tuhuma ba sai kowa ya rike fahimtar sa cikin suka cigaba da mu'amalar su to inda zamu bi wannan tsarin abubuwa da yawa za su yi mana sauki wazifa bai ce to wallahi da gaba za a sake yi ba a masallacin nan duk wanda na ga yayi wallahi na sai agaji sun mai dukan tsiya bai ce haka ba mutane sun cigaba da yin abin da suke yi shi kuma ya cigaba da riko da fatawarsa zaka matsala ce khilafiyya basita jiddan to taujihin da ake kawowa cewa ai aikin hajima da yake farilla dole sai an je maka aiki wanda kuma mutane dama ba su samun wannan damar gaskiya ne amma shi aikin haji a cikin farlan tashi aka sharɗanta wannan sharaɗin manista ta ilahi sabila ana aka sharɗanta wannan sharaɗin shi kuma da aka zo ambatan itikafi da a ce shi ma irin haka ne to da an mushi wannan sharaɗin a wajen haka Uthaymin ya ce domin khitab ne ya zo a kan azumi za ga ayat ta biyo maganganun da aka yi ne akan cewa an faranta muku azumi ku yi kaza ku yi kaza ku ci ku sha har zuwa asubahi kaza kaza kaza kar ku yi kaza wanda ya tafiya yayi kaza yayi kaza sannan kuma sai aka ce kar kuma ku kusanci matanku alhalin kuna yi tikafi a cikin masallatai duk wancan khitab din ana yi da dukkan musulmin duniya ne gaba daya duk musulmi da shi ake da na makka da na madina da na sakkwato da na zaria da na ko'ina da su ake magana a kan su yi azumi to kuma sadalli sai aka ce kuma su yi itikafi in suna itikafi kada su kusanci mata to sai yanzu kuma huzaifa shi yake ganin da huzaifa da atsa da shekul albani sai suke ganin to itikafin nan saboda wancan hadithin to shi khitab din da aka faɗa cikin alkur'ani bai shafi kowa ba sai waɗancan sai a waɗancan masalatan guda uku sai sauran malamai suka ce a siyaƙin hadis siyaƙin ayoyin ya nuna ba haka ba siyaƙin ayoyin ya nuna ba haka ba kuma aikin magabata ya nuna ba haka ba wannan fa shine khulasar rikicin saboda ni bana ganin wani tsanani a cikin wannan rikicin dama dai itikafi mustahabi ne ba farilla bane yawwa in ka yi za ka samu ƙarin lada in ba ka yi ba ka yi iya wannan abin da Allah ya sauka maka sau da kaka wani ya itikafi a wani masallaci ka ce mishi zaman banza yake babu lada wannan ka shiga haƙƙin da ba naka ba ba ya sanin shi ka kar kuma kai wanda kake yi kaga wanda ya ce shi ba zai yi ba ka dinga mishi abin da sai ai ku kun haramta itikafi kun haramta itikafi ba haramtawa yi ba ya faɗi taujihin abin da yasa yake ganin ba sai an yi ba kana dinga juwa juna izgili da yarfe da irin yadda mutanenmu suka saba daukan abin da bai kai ya kawo ba su mai da shi babba suka zo ya ce ma aqidanmu ta ina ya zama aqida ce mu aqidanmu ba a itikafi sai a sai a makka a ba aqida bane wannan mas'ala ce ta fiqhu mai sauki dan sabani ne akan mustahabi zaka shi kanshi abinda ake sabani akan shi mustahabi ne bai kamata shi kuma sabanin ya zama farilla ba kun mun gani wallahu almusta'an to aka akwai hadisai da suke zuwa da irin wannan duk usaimin ya wannan magana kuma fatawa din shi akwai hadisai da suke zuwa da irin wannan lafazin na la'ati kafa illa fi masajid salasa cewa babu itikafi ana musu taujihi da irin wannan a ce ana nufin la'ati kafa kamilan kama haka ga dauki hadisin la salata bi hadarati ta'am babu sallah ga wanda abincin shi ya zo yana wajen to in ya tashi ya sallar shin ya yi ada'i ko bai yi ba dukan musan ya yi ada'i saura kashi ma dole mu ce la salata kamilatan ne saboda za ta rage mushi mene khushu'i ba za a ce idan ya yi sallar ba ta yi ba idan mutum ya saba ma wannan ka'ida cewa an kawo abinci a fara cin abinci kafin a yi sallah amma sai mutum ya ɗauki azima ya ce to shi sai ya yi sallah zai ci abinci in ya sallar ta yi ko ba ta yi ba a fikance ta yi amma ya saba ma abin da yake shi ne mafi kyau haka hadisi na makanta ran nan la yazni zani hina yazni wa huwa mu'min la yasriqu sari hina yasriqu wa huwa mu'min idan mutum ya zo ya yi sata sanda yake satan nan da zai mutu musulmi ya mutu ko kafiri musulmi amma zahirin hadisin ya ce bai da imani saboda malamai sun fasara da cewa yana nan tare da asalin imaninsa kaji wannan haka ɗauki la imana liman la amanata lahu wala aman wala dina liman la ahada lahu hadisin bazzar wanda sahihi ne shi ma la imana liman la amanata lahu idan yanzu muka muka identify wani a cikin cewa wani bai da amana duk sirrin da ka ga mishi sai ya tona shin za in ya mutu za mu yi sallah ko za mu mishi ba za mu mai sallah yana nan a mumini amma kuma gashi a ƙarranci bai da imani haka ladina liman la ahada lahu ladina liman la ahada lahu babu addini ga wanda bai da riƙon alƙawari sai aka zo an san wani cewa an yi alƙawarin shi guda nawa ya saba an yi na bashi an yi na saka rana auren kanwar shi ya saba an yi na kwamitin marayu ya saba an yi alƙawarin ba za a dinga latta a makaranta ba ya saba duk alƙawarin da aka yi da shi sai ya saba to in aka zo ana tambaya ka game da shi zaka ce to gaskiya wani fa bai da addini sai dai ka faɗi cewa eh yana da kaza yana da kaza amma dai ustazi ne har yanzu addinin shi na nan to da haka waɗannan nasoshi suna zuwa ne a mahalli na taubih na jan kunne a mahalli na nuna azima usaini yake cewa idan ka ce itikafi ba za a yi ba sai a masalatan nan guda uku to ka wace ma dubban miliyoyin musulmai cewa har su mutu ba su yi itikafi ba saboda mafi yawan musulmai ba sa samun damar yin aikin haji da dai maganganu da yawa da malamai suka yi shi kuma shekul albani ya ce shi dai yana nan akan gyam akan wancan hadisin kwaya daya don ta waje haɗin ba don shi ya yi riko da wancan hadisi to kaga idan kana son ka tsira shine ka gane wannan tattaunawar ta malamai ce ta fi ƙarfin bakin mutumin da ba malami ba abinda kuma suka gama tattaunawa akai wanda ka ji ka natsu tunda mas'ala ce wadda ba za ka iya kora saɓanin ba ko to ka yi riko da shi amma kar ka yi zargi wanda ya riko da ɗaya ni wannan shine abin da nake ƙara akkada mana masail waɗanda suke su malaman sun yi saɓani a kansu ba mu taɓa jin rigima tsakaninsu ba ka taɓa jin labarin wata rigima tsakanin Uthaymin da Sheikhul Albani ba sai dai yaban juna da kyautata wa juna zato kai ba ma ba ma Uthaymin ba Abdul Musa Abbas wanda suka yi tattaunawa da Albani tsawon lokaci akan mas'alar hadisin hadisin azumin asabar ba a ji sun zagi junansu ko sun aibata junansu sun yi tattaunawa mai tsayi tana nan recorded suka tashi kuma kowa ɗaya inda yake bayan doguwar tattaunawa to amma mu yanzu kaga wani dan ya ga wannan azumin nafila ran asabar yana mai kallon batacci ko kuma dan wani ya ce shi ba zai yi ba yana mai kallon wani dan kalakatu to jama'a jama'a mu muna ƙara lamba a cikin da ake mu'amalar sabani gaskiya muna ƙara lamba sosai mu kiyaye wannan abu Allah ya tsare mu sai malam yake cewa a wal alif wal lam fi kalimatil masajid tufidu al istighraq wal umum wa qala al shaykh ibn uthaymin rahimahullah la yajuzu al i'tikaf fi masajid salasa wal masajid fi masjidir masajid salasa wal masajid salasati hiya i'tikafi ya halasta a masallatan nan guda uku da kuma wanda ba su ba sune al masjidul haram guda uku nan masjidin nabi sallallahu alaihi wasallama al masjidil aqsa wa dalilu zalika umumu qawlihi ta'ala ce dalilin haka shine umumin zancen da ainihin wato Allah ya faɗa wala tubashiruhunna wa antum aakifuna fil masajid fa inna hadhihi al-ayata khitabun li jami'il muslimin Uthaymin yace wannan aya tana magana da dukkanin musulmai ne li'anna al-alifa wal lam tufidu al-istighraq saboda alif da lam anan al-masajid ai dukkanin masallatai ولو قلنا إن المراد بها المساجد الثلاثة لكان أكثر المسلمين la yukhatabuna bi hadhihi al-aya idan muka ce masallatai uku kawai ake magana sai zama wannan ibadar ta zama ibada ce da ba a neman musulmai mafi yawa su yi Allah ya yi wani umarni amma ya keɓanci musulmai ‘yan kaɗan su ne waɗanda suke zauna waɗannan garuruwa da wanda suke da halin su niƙi gari su tafi wannan garuruwan li'anna aksarar musulmina khariju makkata wal madinati wal qudus domin mafi yawan musulmai a wajen waɗannan garuruwa suke وعلى هذا فنقول إن الاعتكاف جائز في جميع المساجد kace da haka sai mu ce itikafi inji Uthaymin ya halasta a ko'ina wa idza sahha hadisu al hadisu annahu la itikafa illa fi masajid salasa fa inal murada al itikafu al akmal wal afdal itikafi ana nufin mafi cika mafi falala wala shakka anna al itikafa fil masajid salasati afdal min ghairi babu shakka itikafi a wannan masallatai yafi saura kamar yadda sallah ma ta farilla masallatan da ta nafila ta fi sauran كما أن الصلاة في مساجد الثلاثة أفضل من, من غيرها انتهى انتهى كلام الأثيمين رحمة الله عليه إذن ما لم با موسى يتي تني أغنينا الراجه أن الاتكاف مشروع في غير المساجد الثلاثة ويكون في المسجد الذي تقام فيه جمعة نينا غنن أي رقو دم غنن تشوى يا هلست أي اتكافي أما صلاتي dukkaninsu amma su zama ana yin sallar juma'a musamman za ta gitta وهو قول الجمهور من الحنفية والمالكية والشافية والحنابلة yace kuma ne tace maganar daukacin malaman duniyar musulunci malaman hanafiya kamar da za gani a cikin alhidaya ta almaragini da a cikin bada'is sana'i ta al-kasani da fatul qadir na kamal ibn al-humam waɗannan malamai ne a cikin mazhabin hanafiya wal malikiya da malaman malikiya an ka duba hashatul adawi da kuma littafin alqawanin fiqhiyya na ibnu jurri da albidatul musayyid ta ibnu rushd zaka ga wannan magana haka nan wa shafi'iyya haka nan ka duba littafin shafi'iyya irin kaman majmu'ul sharh muhazzab na al-imam an-nawawi da mughnil muhtaj haka nan wal hanabilati da malaman hanabila a cikin al-furu da ibnu muflih da littafin al-mughni وقال شيخ الإسلام ibn taymiya al-imam ibn taymiya shi ma Allah gafarta mishi yake fada a cikin littafin shi na sharhul umda yace wa hadha qawlu ammati tabi'in hal sun yi itikafi a dukkanin masallatai shine zancen daukacin tabi'ai walam yunqal an sahabiyyin khilafahu ko khilafuhu ba a taba cirato magana daga wani sahabi cewa sahabi ya saba wannan zancen ba illa قول من خص الاعتكاف بالمساجد الثلاثه وبمسجد وبمسجد وبمسجد النبي sai maganan waɗanda suka keɓance cewa a yi a masallatai uku kawai shine huzaifa kenan da kuma cewa duk wani masallaci da annabi ne ya gina in an samu wani masallaci wanda aka tabbatar annabi ne ya gina to za a iya yi akwai masallatan da a tarihance ana kallon cewa annabawa ne suka gina su akwai su a ƙasar sham da baitul maqdis da al-khalil in kun tuna mun karanta a cikin abin nan istiq abin nan mai sunan zafin nan na koyi da arna iktida usratul mustaqim mun karanta akwai wasu da ake gani a misra in ya tabbata masalatan annabawa ne to babu lafi ana yi wa thabata ana aisha radiyallahu anha annaha qalat ita kuma aisha ya tabbata tana cewa kamar yadda yake cikin sunan abi dauda la itikafa illa fi masjidi masjidi jami'i babu itikafi sai a masallaci wanda yake na ainihin wato a sallar juma'a sahihun rawahu abu dauda wannan duka maganganun uthaymin da karin da malami ai tuqamu fihi juma'a masallacin da ake sallar juma'a wa ikhtara hadha alqawla min alulama almu'asirina baya ga waɗancan malamai cikin sahabbai da tabi'ai da malamai na bayansu duka suka zaɓi wannan magana to akwai kuma malaman zamani wanda suka zaɓa da gaske akwai shi ibnu Uthaymeen rahimahullah wanda kamar yake cikin majmu'ul fatawa nashi da asharhul mumtai tanbihun yajuzu lil itikafu fi ghairi masjidil jama'a idza in kana la yatakhallalu lil itikafa juma'atu za yin sallar za yin itikafi a masallacin da ba na juma'a ba idan ya zama za ka yi ne daga tsakanin asabar zuwa alhamis wato juma'a ta wuce kuma za ka fita daga itikafin juma'a ba ta juyo ba to anan na anguwarku na lungunku na ƙauyenku za ka iya yi wannan magana ce ya ce bittifaƙil mazahibil fiƙihiyyati al'arba'a da ittifaƙin mazhabobin malaman fiƙihu guda hudu alhanafiyyati wal malikiyyati wal shafiyyati wal hanabila an ka duba a hanafiya kamar da yake cikin littattafansu kamar badawis sana'i littafin al'aini shine albinaya hakanan malikiya kamar da yake cikin littafin attajul iklil hakanan shafi'iya kamar da yake cikin majmu da mugunil muhtaj da hanabila kamar da yake cikin al'insaf da almuguni wa huwa qawlu ta'ifatin min as-salaf hakanan wasu malamai cikin magabata kamar da ibnu abdul barri ya kawo maganganun su a cikin at-tamhid daga cikin tabi'ai musamman da na bayan su sun ba da fatawa akan haka tambihun akhar ga wani tambihin ha ila yau la yushratu an ta'tikifa almar'atu fi masjidin tuqamu fihi juma'a ita mace ba sharadi bane za ta yi itikafi sai masallacin juma'a saboda mene da annal juma'ata fi haqqiha laysat wajibatan domin juma'a a haƙƙin ta ba wajibi bane wa hadha madhabu ahmada wa shafi'i wannan shine madhabun ahmad ibn hanbal da imamu shafi'i dukkanin suna ganin mace idan itikafi ya kama ta to za ta iya yi a ko'ina inda masallaci ne ba sai na juma'a ba sau da juma'a dama mata haukanta in ta je inda ake yin juma'a to ya fi fifiko sannan mata suna itikafi ne da izinin waliyansu su ne iyaye ko mazaje sannan ya zama akwai aminci game da rayuwarsu da mutuncinsu da yadda za su abin nan annabi sallallahu alaihi wasallam yayi tare da matansa ko bayan rasuwarsa ma mata sun ci gaba da yi mata cikin sahabbai cikin tabi'ai da sauransu suna yi domin ibada ce abin da ake so da mai itikafi idan ya je gun ibadarsa ta itikafi ya takaitu kawai akan ayyukan lahira wato karatun alkur'ani ambaton Allah zikiri istighfari in ma darasi ne zai halarta ko zai gabatar to ya zama kada ya wuce a asalin abin da yake da alaka da alkur'ani ko sunna ta manzo Allah sallallahu alaihi wasallam ga waɗanda suke ganin zai iya halarta darasi kamar a ce a masallacin ana yin tafsiri to zai iya halarta ya saurara tunda karatun alkur'ani ne shi ma mudarasa ce ana karatun hadisi zai iya ya saurara amma in dai ba wannan bane in za a yi nahwu ko za a yi balaga ko za a yi wani abu wanda yake ba tsantsar karatun addini ba to ba ruwan shi shi sannan duk wata harka ta duniya zai fita daga barinta babu buga waya babu ba da farashi ko ya aika da transfer ko a yi mushi duk waɗannan ya fita mutunsu hatta jana'iza aka ce ba ruwan shi da ita ko jana'iza ko gaisuwan mutuwa ko ta'aziyya ko dubiyar mara lafiya kaga dai ayyuka ne na falala su kuma aka ce ya bar su har sai ya fita daga itikafinsa da zaran ya fita ya waɗannan itikafin shi ya lalace in ya fita ya aikata waɗansu irin waɗannan idan nazar ya yi sai ya biya bashin wani nazar idan nazar ya cewa na yi alwashin zan yi kwanaki kaza to sai ya biya bashin to da aka jama to kun ga inda kawai wannan malamin bai birge ni ba a nan da ya kamata ya bijiro da magana albani ya faɗe ta ya ce shi kuma a shekul albani ga abin da ya faɗa amma kaga abin da ya karkata zuwa gare shi kawai ya faɗa to wannan kuma bai daga cikin adalci a wajen rubutu na ilimi musamman mu da irin da aka koya mana a jami'a ra'ayi ko baka yarda da shi ba ya kamata ka bijiro da shi ka yi recognizing ka yi itirafi da cewa ga masu faɗan shi in ya so in baka yarda ba ka faɗa abin da ya sa baka yarda da shi ba haka ake tattaunawa a ilmanci sa na bijiro mana da magana kuma na san duk mun santa kuma galibinmu kuma fiyanmu da ita muke addini Allah ubangiji ya gafarta mana Allah ya samu ga wanye da duniya lafiya abin da yake ƙara aka da mana da shi jama'a mu guji wato mai da harka addini ta zama rigima ko husuma ko tashin tashina wannan ya saba da karantawa addini ya saba wa mazhabin masu hankali ya saba wa manhajin salafiya da muke tutiyar muna bi mas'alar ilimi ana tattaura ta ne a natse a cikin fahimta da kyakkyawan zuciya da kuma buɗaɗɗen ƙirji don karɓan gaskiya idan mutum ya ganta musamman in ya zama wanda kuka saba da shi ba a tuhumar shi da barna ko bid'a ko neman kawo addini rikici idan idan wanda aka identify din shi a matsayin dan bid'a ne ko mabarnaci ne ko mai neman kawo addini rikici to shine idan bukata ta kama ana iya kausasa harshe akan shi idan bukata shi ma ta kama ana iya kausasa harshe akan mutumin da aka lura cewa abin da yake yi na saba ma abin da yake sananne a cikin addini yana sabawa ne don kawo barna ko don mai da kansa abin wato ya jayayya da malamai ko don tsabar jahilci yana da kanshi da malanta da makamantarsu Allah ya gafarta mana sallallahu wasallama ala muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam assalamu alaikum wa rahmatullah